muna nan a cikin suratul anfal mun kwana aya na 32 za mu tashi aya na 33 akar maka Allah bismillah fatiha ma salatil fati
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستكبرون وما لهم ألا يعذبهم وجههم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءنا إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن وما كان الله ليعذبهم عن نبيهم وما كان الله معذبهم وهم يستكبرون آية da ya wuce a baya kafirai ne suke ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم إن كان هذا هو الحق من رب عندك فأمطر علينا إجازة من من السماء أو ائتنا بعذاب أليم bai faɗin haka shine nazir dan kharij babban kafiri wai shi ya yi yakini cewa abin da yake kai gaskiya ne abin da yake ga annabi shine ƙarya saboda haka ma har yana kira ga Allah in na annabin gaskiya ne Allah ya masa ruwan dutse daga sama ko ya kawo azaba mai tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ce ya gaya masa ma kana Allah mu'azzibahum Allah bai zamo zai azabtar da su bi ma sa'alu da abin da suka tambaya ba mutanen dutse aka yi ruwan dutse kai annabi naka annabin rahama ne ba za a yi haka ba wa anta bihim matuban kana cikin su لأن العذاب إذا عم إذا نزل عما domin shi azaba in ya riga ya sauka amma zai gama kowa da kowa ne to annabi kana ciki mutanen kana ciki mu'minai na ciki a wannan garin ku ce a kawo azaba na dutse Allah ya ce ba zan kawo ba wannan ya Allah Muhammadun illa ba da kurujiyar niyya kuma ko ta al'umma kaga an azabtar da ita irin wannan to Allah bai ya zaunar da wannan al'umma ba sai ya fitar da annabin a cikin garin kama annabi Nuhu ai sai da Allah ya umarci shi fita da shi da iyalansa na aka ce sai dai matar sa tana cikin halaka haka nan kuma in akwai mu'minai a ciki ma Allah ba zai kawo halaka ba to annabi na ciki da sauran mu'minai a ciki shi wannan kafiri yana cewa in dai a wannan annabi gaskiya ne kawo azaba Allah ya ce ba zan kawo ba sannan Allah ya ci gaba da cewa ma kan Allah ma da wa wa hum yastakbirun sannan Allah ba zai kawo azaba ba matsan akwai masu cewa astagfirullah wato zamowa a da gaskiya na kuma amana ne Allah ba zai kawo azaba ba matsan annabi na shi matsan mu'mini da shi bayan annabi amana da biyu shine istighfari matsan akwai masu cewa astagfirullah Allah ya ce ba zan kawo azaba ba حيث يقولون في نوادهم فإذا بك شبا في نوادهم غفرانك غفرانك وقيل أنت هم المؤمنون سون المؤمنين المطلقون رونا نبي ما cikin su don ko da annabi hijira ya koma madina akwai sauran muminai wanda ba su da karfin tashi rauna ne Allah ya mutu ma akwai su ba zan kawo azaba ba kama kala lau ta bayyano da azabna alladhina kafaru minhu azaban alima kamar yadda Allah ya faɗa kara cewa wallahi da annabi zai bar garin da sauran mu'minin da za su ware gefe da ya bar zallan kakara lallai da mun azabtar da kakarai azaba mai zanagari na ma nan wallahi ya azubu Allah me zai hana Allah ba zai azabtar da su ba bisaifi da takobi ba da kurujika bayan fitanka والمستضعفين لرونانا وعلى القول الأول فمكان نفرقه هي ناسخة تاشات لما قبلها وقد عذبهم الله ألا يعلم تدرس ببدر أجر بدر وغيره ونسى أما أدرس أن ألا يمسنا تكون فيه وهم يصدون عن هذه أيكم سنة أين متعدين يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين سنة أنا أتبع المسلمين عن المسجد الحرام قبل التوافي المسلاتي من الفرما أن يتوبوا به وما كانوا أولياءه وزوج أن تنسب كما زعموا كبير السريع إما أولياءه وجب أن تنسب ذنبه إلا المتقون سيدما ترى الله ولكن أكثرهم أما يوجد لا يعلمون بصر أن لا ولاية لهم عليهم باطل ونجمنت أكن كعبة تنسب كافرين
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء Allah ba da irin ibadan kafirai da suke yi suna cewa sallah ba irin na mummunai ba bai zama ba inda bai a wajen ɗakin ka'aba illa muka sai dai fito suna fito da baki ana cewa da kuma kana la ta rabu ba wa tasbiyatan da tafi ai ga lokacin sanya zalika wancanin kamar ya salati matsayin sallar allati umiru biha wanda aka ware su da ita Allah ce to fazo kula azaba wadanda ne azaban na kuke nema amma ba garin maka ba bi badar abada bima kuntum zakayya annan da wannan ce ta kuru na kula da kashiya innal ladina kafaru yunfiduna amwalahum yasuddu an sabilillah hakika wadanda suka kawo cewa Allah suna ce da dukiyoyin fi harbin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yakin annabi Muhammad suna yin haka ne da sun dudu su tsare mutane an sabilillah kamar yadda zai zo nan gaba nan da za a ji yakin badar akwai wanda ya ɗauko hukiya ishirin na dinari ya ce shi zai ciyar da mutane a ciki duk abin da za a ci zai ba Allah ce masu ciyar da wannan dukiyoyi don a yaƙi annabi don su tsare mutane gaba da tabarkin Allah fa sayunfiquna ha ta sannu za ku ciyar da ita sun mata kunu alaihim hasratan sannan a ƙarshen lamari za su zama wasu nadama لفواتها saboda ta je ta ba za ta dawo ba ta yi bauchi wa bauchi ma kan duhu akwai da suka nufa kuma ya yi bauchi ba zai sake dawa ba sun mai gulamuna sannan a rinjaye su ne duniya a duniya kamar da magani iri-iri musulunci ya rinjaye kafirci wanda zai na kabaru wanda da suka kafin ce minin da cikin su ila jahannama yuksharuna ana kora su zuwa jahannama ila yarjatin lahira
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمهم جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يموتوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله موليكم نعم المولى ونعم النصير
لأميرا متعلق بتكون بالحق والتسجيل أن يفصل بين رلبي أو يفصل الله على رلبي الحديث ممونا ممونا أنا شيني كاتب من الطيب لقد دادا وعدم دادي شيني مؤمني نعم ويجعل الخبيث بعضه على بعض يسيء مؤمن عن ساشن فأكن ساشن ويرقمه جميعا يتارى شباك إذا يجمعه متراكما فرق بين جونا بعضه على بعض ساشن أكن ساشن ويجعله يسيئاتي في جهنم أتموت جهنم أولئك هم الخاسرون وأن كانوا كسوني ما فهم خارا وللذين كفروا كجامع وأن وكبت يا النبي صلى الله عليه وسلم كأبي سفيان كما أبي سفيان وصحابه لصحابه إن ينتهوا إذا سن تقول سن فكي أن يكونوا قبل الكافر سكا عدو وقتال النبي صلى الله عليه وسلم بياتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم لا أجاب أرتاح ما قد سلف أبن يشوني من أعمالهم تقعيقا kaga kaman yadda haka din ya ba shi abu sufyana ya zama musulmi gaban annabi muhammad da iri-irinsa wanda da da farko bayan yakin badar shi ya jagoranci kafirai ake ta yaƙi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ranar da annabi ya je fato makka da ya ci makkan bai musulunta ba har yanzu gaban annabi ya zauna annabi ya kauda kai ya saki kauda kai ya saki kauda kai ya kace ka ke mishi irin abin da ƴan uwan Yusuf suka faɗa masa wanda Allah ya ce a je a ajiye shi yace wanda ya shawara annabi ya ce to a ce a wuce mishi da rundunar yaƙi da suka biyo da su dubu goma sha biyu ina wuce da wannan kabila suna kabbara suna hailala da takobi ce zuwa yi wannan a ce suwa ne ke da ce Muhammadu ne haka ne in wannan ya wuce wannan ya wuce to daga ƙarshe ne ya zo ya musulunta to Allah yana ba da labarin zai musulunta ne duk abin da ya yi nan in ya bari la ilaha illallah ya bar yakin Allah da manzon Allah in farko ma salam wa in yaudu amma in sun koma ila kitabihi zuwa yakin annabi faqad malat sunnatu al-awwalin hakika sunnan mutanen farko ya wuce ai sunnatuna fi bil ihlal sunnan mu halakar da makaryaci mu tabbatar da gaskiya kaza na mu'alibihim haka nan muke aikatawa da su وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يا رسول الله شيكا بدا يأكل har dai kada a samu fitina ma'ana fitina a nan shirka ya ke su har sai an rasa wanda yake bautan gunki shi ne la ilaha illallah wa yakuna dinakum lahu lillah addini duka ya zama na Allah ne wa da shi kadai wala yu'badu ghayruhu kar abauta ma wani Allah fa in da hawo in san hannu wani kobri gabanin kafirci فإن الله بما يعملون بصير ألا بجنم أبن نسكي أي كتاواني فيجازي زي مصصا كيا به بشي وإن تولوا السجوع عن الإيمان سكجبان قتيان ألا فاعلموا كسني كسني أن الله مولاكم ألا شين مجبتكم ومتوليهم ويكم مجبن شغل أمرهم نعم المولى ما دلنا وبنجي أبن جبنتها ونعم النصير ما دلنا بك مكو أن لا تلوم
واعلموا ان ما ظلمتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرقب أكثر منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
وانا مغزني ان ما غنمتم سوى ابن لكم بغنيمه اخذت من الكفار قهرا من شيء وانا فان لله خمسه خمسي وتكشي ايه دغريرنا الله يا امر به زي يقول به دشي بما يشاء لو ان والرسول لمن الله wani kurba da wanda suke karaba makusantan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne bani Hashim da bani Abdul Muttalib wani dama sannan da marayu akbalin musulmi na jiragiran musulmai alladhi na halaka aba'ahu wanda iyayen suka halaka wa hum fuqara suna fakirai su ma a cikin wannan ganima za a azurta su wal masakin da masakai zaul hajat ma bota bukata min muslimin daga musulmai وابن السبيل لدن تبرك وتشير متفيه المنقذ في سفره وانت يمكن تبيعك من المسلمين أن يستيقظ النبي النبي صلى الله عليه وسلم شيكا تنشوى النمكليمة والأصناف الأربعة على ما كان اسمه أبدا كمن شينا ربا ومن أن لكل خمس خمسة كون خمسين لخمسي والأصناف الأربعة ما كانت لكن كان الله شيد كنسا يا رب غنيمة nufin daya na Allah da manzon Allah da zirkurba da ya dama da masakin da musulmi sauran kuma na dukkan masu ganima ne wato wannan kashi ɗayan da aka ware shine na Allah da manzon Allah da zirkurba da ya dama da masakin da musulmi sauran arba'atu ahmad wato sauran kashi hudunin shi za a raba ma duk wanda ya je yaki wanda ya je da doki rabo uku wanda ya je ba doki rabo daya dan doki yana da rabo biyu mai hawan sai yana da rabo daya wanda yake kuma a ƙasa ya samu rabo daya to kaga nan Allah ya nuna abin da ake cewa ganima me ake ce ma ganima yakin da aka yi don ɗaukaka kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah aka jinjayi kafirai da karfi aka karfi dukiyar shi ne ganima da aka yi ganimar ma Allah ya ce ga yadda za a raba a kasashe kashi biyar kashi ɗaya na Allah da manzansa da mutane da mazaki da inda sabi sauran arba'at amal arba cikin mutane to ina aka samu yanzu da fada ya tashi a je shagon kafirai ɗaya bai mutu kaya barayi ba ganima ba duk wanda ya wannan nan sata ya yi da za a kama shi za a yanke masa babu ganima sai da wannan sharadi babu ganima sai in an je yakin musulunci dan a ɗaukaka kalma yakin musulunci ba kuma haka kawai ake faɗawa shagon waɗanda ba sa sallah a bubbuge su ko ta hanyar siyasa a ce ko ko ta waje ne kawai ga samari suna shiga shagon mutane suna buge su a ɗebo kaya wai ganima wannan haramun ne duk wanda ya wannan farawo ne shi kuma Allah ba ruwan shi in ka zaci kayan kafiri ba kai barawo ne ba za a ce don kafiri ne ba za a yanke maka hannu ba da akwai hukunci duk wanda aka ma za a yanke maka hannu balle mutum ya yi sa'aci to abin da ake ce magani ma kenan abin da aka karba ta hanyar yayi Allah ce to in kuntum amanu billah in kun kasance kun ba da gaskiya da Allah na fa'alamu zalika kusan wancanin ka وما أنهم على بالله وما أننا لنمك سوكر على عبدنا بيسا باوم وعن نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الملائكة إنك ملائكو والآيات لآيوي أي أن تنقى من الجبايا ranar da aka yi yakin badar Allah ya saukar da mala'iku daga dubu ɗaya har zuwa dubu biyar shine Allah ya ce abin da muka kawo a wannan rana na mala'iku da ayoyin da muka kawo mutane kan kanni suka rijiya mutane masu yawa da ayoyin da muka kawo muka kawo ruwa don ku sha ruwan ku ji daɗi da rashin natsuwa muka cire rashin natsuwa muka sa har kuna gangani kai waɗannan abubuwan sun isa ayoyi yawan qur'ani rana daga ƙarya da gaskiya rana badar kenan alfariki bainal haqqi wal batil yawman takal jama'ani ranar da taro biyu suka hadu al-muslimuna wal kuffar musulmai da kafirai والله على كل شيء قدير ألا ميكم قومين ومن هنا نقيكم ألا نصركم تيمكم كما قلتكم تعالى كرنكم وكثرة الديار إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى وتنا لا ندقوك ككثرة بالعروة أتدو على الدنيا نقصة مدينة والذي نقصة من المدينة وهو بالذنب العين قدوة وكسرها وبالعلوة جانب الوالي جيب العلماء وهم بالعلوة القصوى كما سنة شيء من ميزة من هذا الجريدة والركب سوق آية لن تكتشفوا قسام كائنون بمكان سنة والوري أسفل منه أقسم وتسوق mutanen madina sun zauna a nan gefe biyu kusa da madina su kuma mutanen maka suke suna can gefe can na wajen makka to nan tsakiyar sai ayarin suka wuce ba sani ba to shi kenan Allah ce ku sani ni na hada wannan ne a faɗin walau da wa'adun da kun yi alkawari cewa a zo irin wannan ne an tun wannan biyu likita da ku da waɗannan mutanen abu jani da kuka fito don yaƙi lafta lafta da kun saba da mai yaji a cikin alkawari walakin amma jama'akum Allah ya tara ku bi gairi adin ba tare da wani alkawari ba ko kun riga duk kuyi ganima karkarkuta da ayayi su kuma sun fita don fita da dukiyarsu Allah ya na da dukiyar ku da ba dukiya ne Allah ya nufin ku rishewa yana nufin ku yi ku samu buwaya ne ku karkashe waɗansu su shiga wuta ko a kan yau ku shiga aljanna ya ga yamma ma man kana mula fi ilmi ya ce saninsa wa kuma nasrul islam shine taimakon musulunci wa ma kun kuma da shafi wa kafanci fa ala zalika ya aikata haka ne
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولاريكهم كثيرا لخشيتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
نعم. Allah ya yi haka ne ya halika man halaka an bayyana duk wanda zai halaka daga cikin kafirai ya halaka bisa hujja ai ba da hujjatin zahiratin bayan hujja zahira qamat alayhi da ta tsaya akan وهو وهي إذا شيء نصر المؤمنين تيمكم مؤمنين ما قلتهم تعتدكنا تنسوا على الجيش الكثير سائر يوم ويحيى ما يحيى عن بينته wanda zai rayu rayu a hujja ma'ana rayuwa a nan wanda zai imani kenan wa inna Allah hakika Allah la sami'un bi dini alimun masani iz yurikahum Allah fi manamika qalilan Allah yana baki suna ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna ya rasulullah ka ni aje yakin nan ina abubuwan da nayi maka na yin da nake gwada maka fi manamika lokacin da ka kwanta bacci kalilan cewa ai jama'an kafiran ma da su ba su da yawa a fa kamar ta sabaka ka ba la jan sabanka labari Allah bai guda ma annabi sun kai wajen mutum dubu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam su wajen gari ko ne yaran su sun bani mutum dubu sai Allah ya nuna masa mawarki dan kan kai ba su da yawa sai mamman Allah ya ce ai ma Allah ya gwada masa zuwa cikin mafarki wallahi ba su da yawa yace fasuru kuke farin ciki walau arakum kaseeran la farihu Allah ya ce cikin rahaman da ne muke da na gwada maka su da yawa ne nace kuna da yawa la fashin da gobi tsoro wala da na za a tun da kun yi sabani bil amri a cikin al'amari an zuwa misali al'amarin yaki don wasu za su ce a mutum dubu ai ba za mu iya ba to ba Allah Allah ya gwada musu ba su da yawa sannan kuma ya gaya musu abin da ya farin ciki suka ji ƙarfi ولكن الله سلمكم اما الا يتامدكم يقودتكم من المسجد لكفركم والتنافي لجاية انه شيء الا عليم مسلم اذا في الصدور الذي يشرك به بما في القلوب واذ وعذركموه اذا ارتكلتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ويذيقهم قلوبهم يعد عيك ولا موضوع أيها المؤمنون إذ التقيتم يا عند متقبل الجنان kalilan kankani bi a yankin a cikin idan dunan lokacin da yakin ya haɗu ga kafirai ga musulmai Allah ya sa yakin nuna ma musulmai din nan ai ba su da yawa yanzu na gama da su na wasu da ili mutum dubu ne sai Allah ya bai da aƙidan musulmai ba su wuce saba'in ba au da yakin ko ɗari alhali ko kuma almun su dubu ne to idan mutum ɗari uku za su yaƙi mutum saba'in ko ɗari ai ba za su tsoro ba ya takaddafu don su gabatu alaihim akan su kan su ja baya wa yuqallilukum fi aynin sannan kuma ya karanta ku a cikin idan dunan kafirai don kuma kan su ga kuma suna da yawa su gudu ashe ma ba su da yawa ba su wace su dari uku ba bari mu fada kan su ya takaddafu don su gabatu wala yarju ba za su komo aiki tarihi gaban yakin su ba wa za wannan Allah ya yi haka ne kabla imtihanin harbi gamin gamuwan yaki kamin yaki ya sha kuɗi falamman ta hama yayin da yaki ya haɗe a rahun iyahun Allah ya gwada su kafirai iyahun muminai sun kai islai ninkin su biyu kama fi ayi imani kamar yadda zuwa cikin ali imani ya gani Allah mu zan Allah ya hukunta amman al'amari kana mafula wanda ya zama abin aikatawa wa ila Allah zuwa ga Allah ne turja'u al-umur ake mai da lamura يا أيها الذين آمنوا يا نبي كمالك زيادة الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا كنت ولا جماعة كافرين وتبت لقتالهم كياجرس ولا تنهزموا كرككري واذكروا الله فأمت الله كثيرا لا يعقلوه وكلاك في نسل لتيمكم لعلكم قوسوا تبلغون صابا لعلكم قوسوا تبلغون فاتا مبارا كان الله سبحانه وتعالى so yake ambace shi a kowane lokaci na an gama na kafirai a tabbata a zikirin Allah subhanahu ta'ala a bi Allah da manzon Allah Allah subhanahu ta'ala ya hade shi gabanin jayayya duk sanda jayayya ya shiga tsakanin musulmi da musulmi sai ka ga kalmin musulunci ya wani shi yasa yanzu waɗanda ba musulmi ba suka rena mu sun da yanzu ce musulmi na da ko musulmi da kansu a haɗe babu jayayya ka yi duk ne la ilaha illa musulmi kai da duk ne azumi musulmi ne kai da duk ne mai zuwa haji musulmi ne duk ne duk ne masallacin da gani musulmai ne sai muka zama muna da karfin musulunci saboda babu jayayya da yanzu da muka yi jayayyan ba ya yi faru ga yana kafirai su shiga su kashe musulmi su shiga su kwashe dukiyarsu da sauransu Allah ce karku ya ta lallai karfin yana tare da yana yana tare da hakuri hakuri kuma yana tare da zikirin Allah na wasu ne kai hakuri ranar kudu wani Allah ku bi Allah wa rasulahu da manzon Allah wala tanazaru karku ya ya tafsalikum fi ma bainakum ku yi sabani abin da ke tsakaninku idan kun yi haka fatabshulu sai ku ji tsoro wata zamanin karfin ku da daular ku na musulunci zai fi tafi wasu ku yi hakuri inna Allah ma'a sabirin Allah yana tare da masu hakuri shi ma annabi duk hakurin sa Allah yana cewa wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir wa ma sabruka illa billah dan sai tsoron Allah sai Allah ya zama yana tare da kai wato kamar yadda ake faɗa malamin suka ce duniya da Allah ya yi ta sai mutanen duniya kashi uku mutanen duniya na kashe uku akwai kafirai zalla kowa ya san gidansu akwai munafikai zalla kowa ya san gidansu akwai musulmi musulmin nan sai kashe uku sai malamai sai jahilai sai sai masu kin gaskiya shi kafiri na ba an gama da shi ba mu gane shi ake faɗa ba dan wuta ne sai aka yi munafiki ya zama makocin shi makwacin munafiki makwacin kafiri dan tafiya munafiki ba da juna shi munafiki in ya ga abin da ya mai zai ce daidai ne daidai ne wai za a zira wani ya kama dan ya ga lulu bai yi masa ce ba daidai bane ba daidai bane kaga yana kabda kafiri to da aka zo musulmin sai aka yi jahilai da aka yi jahilai jahilai sun ji malaman sun magana sai ka malaman nan sun dame sai hanyar su ya zama kusa da munafikai to su kuma aka zo ne rage gari kuna masu kin gaskiya kuma ina za mu samu kawai in dai za mu samu in za mu samu na mutu shikenan sai ya zama kashi ɗaya ne kawai wanda suke kan gaskiya masu ilimi masu aiki da ilimi to sai waɗannan kashi ɗaya ne in sun tashi ba da abin da mutum ɗaya da suke faɗa kafiri masu son gaskiyar nan su suke tsaya kan gaskiyar nan muna ciki hakan shi ma jahili hakan da na ki kare wani shi kace muka Allah to ya zama da rubuna hudu kowa ya taso ya ce wani kaza kaza Allah ya ce akwai hakuri inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun ba dai kuna tsoro na ba ina tare da ku shi ke to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku dai yi hakuri ku yi hakuri ya wasu da inna Allah ma as-sabirin matukan kana tare da hakuri to Allah yana tare da kai ولا تكونوا كالذين خرجوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بقاء وراء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الذاتان نكش على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ولا تكونوا كالذين خرجوا قوموا من إيكركم ذنوا كمن ولن سكبت من ديارهم لك جداجهم ليمنعوا غيرهم ذنوا عن آية ولم يرجعوا فقوموا وبعد نجاتها suka ce sai mun je badar mun sha giya mun yi waka ko yankai sun mana sun fita ne in ji Allah mataran don farin cikin fahari wariya annasi da kula mutane wato zuriya ai su qalu inda suka ce la narju hatta nashra qumur wa naharu duzur wa la duzur wa tadru alayna ayna ayna ay qayan bi badal wa tasama bi zalika an-nas abinda Abu Talib kenan sai mun je mun sha giya mun yi rawa ko yanki su yi mana rawa a buga mana gambuna har mutanen duniya su samu labari mu ba na wasa bane wata rana ma in an ce wani ya fito ya tare mana dukiya ba zai yi ba shine Allah ya ce sun duka matsara ne da farin cikin fahari su suna da kudi suna da karfi wani ya Allah to mu'minai sai irin fitan ku ya zama haka la ku zama kuna fita cikin natsuwa cikin ambaton Allah sannan muta waɗannan sun fita ne wa yasu nuna alfadilillah suna tsare mutane game da tabarkin Allah wallahu bima ta'maluna Allah bima ya'maluna min hidmi kewayewa ne da abin da suke aikata akwai ma ta'maluna ilman fa ijazatihi wa zkurruka tuna in idan yin rahamu shaytan yayin da shaytan ya kawata da iblis amalahum ayyukan min annas na amalahum ayyukan bi an shaja'ahu ya zaburar da su ala liqa'i nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qamu al-khuruj min a'da'i yayin da suka ji tsoron fita daga makiyansu bani bakar وقال لهم يجزم لا غالب لكم اليوم من الناس ba wanda zai rigire ku a yau daga cikin mutane wajen ni jaru da ku nima ga ni nan zan taimake ku kuma min kinana ta na zo daga bani kinana ne wa kana dawo ya zo masu ne bi suratu suraqatul malik a surar suraqatul malik da sayyid bil kanahiya walamma qara an jazani yayin da jama'a biyu suka haɗu almuslimatu wal kafira ma'al mala'ikata ya ga mala'iku wa kana yadhu fi al-harith hannunsa hannun harith ibn hisham na kasa ala yiman ya juya ta baya hariman yana mai gudu wa kana yace dan ma qalu atahdurana ka tuwa qaddamu ala hadha al-hal yace inni bariyun minkum ni ba ruwana da komin jiwarikum inni arama la tarawna ina ganin abin da rawa gani daga mala'iku inni akhafu Allah ina tsoron Allah wato shaidan ne lokacin da suka zo suna shawarar yadda za su je su yaƙi a nisa da zulam sai zo su tura wani sarki yana ce musu raga bin malik to shikenan ya ce in ne waɗannan mutane ne na annabi ba su da yawa kar ku damu ku je ku yaƙe su ba wanda zai iya rinjaye ku yadda kuke karni da sauransu ya karfafa su ya ce ni ma zan tafi da ku zan tafi da ku sai dan ya shiga cikin sifar surata bin malik wani babban sarki ne wanda aka san shi mayaki ne to ana shiga yakin yana dafi da hannun wani kafiri har zuwa hisham ashe shi yana ganin malaiku su su gani ba da ya ga malaiku sai ku gani ya baya ya ce ba ruwana ba ruwana ya za ka kawo wannan kuma ka karfafa mai magana bayan ce a a rama na tarwar na ga wannan mu gani ba wallahi ni malaiku ne ni wane ni inni alama inni azabu Allah ni ba ina tsoron Allah amma ba ba tsoron wai a'a na Allah na bin umarnin Allah da yardar da a'a ina tsoron Allah ya halakar da ni domin ya ce inni azabu Allah wannan ba tsoro ne irin wanda ka dauka a shira shi ya gama ko a lokacin za su je ba bangare shi wallahu shadidi ne ga Allah ne tsananin yin zuwa kowanne
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت يديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد إذ يقول المنافقون يا إن منافقين سوى والذين في قلوبهم مرض وتغون اعتقاد yake zuciyarsu lokacin da wasu fita ke nan su je yaƙi sai munafikai suna magana a gefe ɗaya yanzu waɗannan me zai kai su mutanen nan ba ce da yawa da makami wato addinin su ne zai rufe su har su je su su bankaɗi wancan gaba gida gama haula idinu addinin su ne ya rufe waɗannan musulmai in fara juya yayin da suka fi jama'a illatihim tare da karancinsu yuqatiluna jam'al kathira suna yakin taro da yawa tawahuman dan wahani annahum yansuruna ilmu min dukkan malaika ba wai wahani za su samu nasara bi sababihi da sababin wannan abu da suke kala ta'ala bi jawabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga jalis ya rasul wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya tawakkali ga Allah ya sabbihi ya amince da Allah يجلب ذي الرجاية فإن الله عزيز ألا من الجايين كالوا على عظيم حكيم بني في سنه يأتي أيك كما إن وظل ثلاثنا يتبع أيك ويحل سجي يأتي da suka dawo yakin sai suka dawo da gaggawa suka samu ganimar da ba taɓa samu ba sai manzana sai suna cewa ya rasulullah ga wannan yaki saniya hari da kai akwai abin mamaki suna zuwa nan take suka dawo nan take kuma ga ganima da yawa ta ai sun yi tawakkali ga Allah ne amma duk zai ce bari in ga mu Allahu khudrukum biman huwa asru awbatan min haula wa asr ganima man salla salata subhi fi jama'ati wa la dhamma jisahu yuzmu wa tabaraka wa ta'ala hatta tanu asham وصلى ركعتين فإن له أجر حجة وعمرة تامة تامة manzo Allah ya ce ba zan ba ku labari in kuna neman ganima ai kuma kuna gida za ku samu ya fi wancan ganima duk wanda ya sallan asuba ya cikin jami'i bai bar wurin majalisar da ya yi sallan ba ya zauna bai tashi auren ba me yake yi na abadan Allah ta'ala har rana ta hudu ya tashi sallan wani haraka biyu yana da ranar haji da umra cikakku cikakku cikakku cikakku ji manzo Allah ya ce ga ganima kuna da shi a gida ganima kowa ya ganima musamman da azumi ne nan ka zauna kai duk zikiri har rana ya gudu kai raka aji wannan ya ce ka samu ladan haji zaman da zaman to kai alladina kafaru wa la tara ya muhammad da za gani ya rasulullah idan ya tawaffa alladina kafaru ko ya tawaffa ko ta tawaffa almala'ikatu yayin da mala'iku suke karɓar nan suke wannan su kafirce yadribuna wujuhakum suna bugun fusakun su wa albarun da baya yakin su in an go cire ran kafiri ba da wasa ake masa ba da duka ake yi أتمنى لولا ذلك في كما أتمنى الملائكة باطل وأيدي الأخرج وأمسكوا هل يوم تجزون عذاب القول نوكو ما كتي دوكا وأيدي تفسك أنا دوكا وتبايا بمقامي على قلوبي من من حديد نبك الكذب ويقولون لهم تلزم صدوق عذاب الحريق وتنتني عذابا غوبنا أين ناروتا annabi Allah yana gaya masa haka ya ce wallahi da ka ga wannan lokacin la ra'aita amran aziman da ka ga al'amari mai girma shi mumini in za a cire ransa har hakuri ake ba shi ya hakuri ya hakuri inda za ka je din nan ba wurin wahala ba ne ba gidan bakin ciki ba ne farin ciki ne yana cikin haka ma sai a bude mishi inda zai je shi yasa sai ga irin mumini in ya mutu sai ga fuskarsa na murmushi ka ga fuskar ta yi farikan idan nan a buɗe yana kallon inda zai je har an cire ran ba a sani bai sani ba shi ko wanda yana duka ido da ranka ido da ranka ba ka ce kai ka kai wani abu ne to Allah subhanahu wataala ya ce zalika ta'azimu wancanin ka azabtar wanda muke yi na bima kadama ainihin sakayyan abin da hannayen ta gabatar abbara biha an gainiha ya ce hannu ai komi ma yana saba ma Allah a cikin kafiri amma fadi ta yace hannu li anna aktsar al-afali yawancin ayyuka tuga wani biki da hannu ake gogayya wa anna Allah laysa bi zallamin Allah bai zamo ma abocin zalunci ba lil adili ga bayi fa yu'azzibu balle azabtar da su dige zanne ba tare da zunubi ba
كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم أتى إليهم بأنفسهم أن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
دعوا دعوا النبي عنه دعوا هؤلاء kan da abi ali fir'auna al'adan waɗannan mutane kamar ɗabi'an mutanen fir'auna ne an gaya mana mutanen fir'auna bayan Allah ya nikintar da su ya ba su komi annan Musa ya zo suka mutunce masa suka kafirce masa aka yi ta kawo musu ayoyi daidai bayan ɗaya har guda tara idan ayan ya masu tsanani su je wajen annabi Musa karo ko ubangijin ka nan in ya yaye za mu bi ka za mu ji bani Isra'ila in ya roƙi Allah Allah ya yaye sai su koma kafirin Isra'ila ma haka duniya ta ce wata rana a samu wata rana ba a samu bai ce to haka nan waɗannan kafirai na ka ya Rasulullah dabi'an su kaman dabi'an mutanen Fir'auna ne wallazina min qablikum da wanda suka zo gaban su kafaru bi ayatillah sun mutunce ma ayoyin Allah فأعظم الله ألا يكاما بالعذاب العذاب بذنوبهم ذنوبهم جبلة كفروا وما بعده مفسرة لما قبلها إن الله قوي ألا ينال كربي لي كربي لي على ما يريده بسعب ليك نبي شديد العقاب من سنن وقوفة ذلك أي عظيم الكفرة أدب تدك أكرن لأن بسبب أن الله ألا لم يكن غيرا نعمة أمها على قومه bai bai kasance yana jirkita ni'ima bisa mutane ba da ya ni'imtar muddarata bil ni'ima ya musaya da azaba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun jirgin abin da ke tsakanin su yadda ni'imatan kufran niman da Allah ya wuce mai shi kafirci ka tafsiri kufari makata kamar musa yawa kakaran makka idan muka min ju'in wa min nuhabi Allah yana ce mun bi ila fi quraish ila fi ridati shayin sai fa ya'budu rabbal alamin alladhi a'amahu min ju'in duk wanda yake maka ya san ba garin noma bane ba inda za a yi rijiya ba inda za a yi ko ina dutse amma Allah ya ciyar da garin da ne abinci duk inda ake neman abinci wuri za a samu abinci waye haka sannan mu'amalar da kafu duk duniya a zamanin da idan wannan sarki ya ji wannan sarki sai kwashi yaki kawai ya tumbuke shi ya kwaci Allah ya ce maka ko na haramta ka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa to da suka musaya da ya faru mutanen makkan da suka musaya me ya faru an ciyar da su daga yunwa suka koma suka saba ma annabi annabi ya ce Allahumma ja'al muslimin ka sunina yusuf Allah ka bai da garin Makka ya zamo an yi fari kamar farin zamanin Annabi Yusuf shekara da shekaru aka rasa ruwa suka yi yunwa har suka yanka sai a yanka dabba a shanye jini a gasa a ci sai inda Allah ya masa haka amma duk da haka ba su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amincin da suke ciki ya bushe na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun musaya ne to haka kuma abin yake har yanzu duk sanda Allah ya maka ni'ima baka gani ma gobe ba sai Allah ya musaya maka da abin da ba na yi ba da muna zaune lafiya kowa yana zaune lafiya ya ce Allah zai kaza ba ai ba ai kaza ba shikenan duk abin da ya kamata mu gode ma Allah ba a gode ma Allah duk halin da kake ciki ki gode ma Allah musamman musulmi idan ka ganka baka da dukiya ka gode ma Allah ba a son ka sha hisabi ne a lahira amma ai ne hana ka ci ba bai hana ka sha ba lafiyar nan ma ba ka da abin da za ka biya wani yana can da dukiya ba da abin da yake nema sai lafiya Allah ya ce na hana duk kudin ya hana kai ko an baka lafiya kana ce Allah ya to Allah kullum so yake ga gode ma ni'imarsa kar ka mutunce ma ni'imarsa Allah bai jirki da abin da yake hannun mutane sai mutane inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lokacin da muka musaya Allah ya musaya da in ka samu kuɗi kaɗan sai su yi albarka to yanzu ba ga kuɗi kamar yayi ba albarka ko an ce a yi zakka masu yi ba su ba sa yi ko ka ji mutum yana da biliyon wanda inda zai yi zakka a garin su ko za a wadata yaƙi Allah ya ce zan karba da siya ko sai shiga jami'a ya shiga wannan ko ya kwangila a yake yi ke nan abin ya lalace ko kai kuma da daga gogorewa Allah mana kawai ka shiga rigima kai ne mulki sai an maka iri kura Allah ne mai kulli lahu malikal mulki dudin maka mun jawo da dudin maka mun jawo da zama da me ne kan hayar amma kai ke nan rigima mai makon kan ne mai abincin ka sai abin sai an yi mulki iri kara sai an yi iri kara wannan rigima ma za da ko in an yi ba a san da kai ba in ma ba a yi ba ba a san da kai ba ka tsaya ka je masallaci Allah ka gana da shi ka nemi abincinka wa ma min dabatin tilali ila ala Allah rizqa wa yadabbu sarra wa da kullum bi kitabi yawmin ba wani mai tafiya a wayan kasa arzikin sa na wajen Allah ba wajen mutum ba to yanzu mun rajiya a wajen mutane in wani ba zo ba za ku samu kuɗi ba in wani ba zo ba za mu yi aure ba in wani ba zo ba za a yi zai yi wani ba to Allah ya ce na ba ku da su na ba ku da su su yi muku sun yi sun yi ha sun yi ne da yau wani ma masu zurna ta yi aka rabu da Allah aka kama wani ajizi gajiyayye Allah ba ya jin kita zama da muka jin kita kullum ba wahala ake shiga kullum wahala ake shiga to adawa kama gaskiya abi Allah abi manzon Allah a roki Allah Allah shi ya san abin da zai kawo shi ke da ji shi ke da halin da ka gani haka a yau shi yake so ya gani gobe amma ba kai ka jama kanka Allah la yughayyiru ma bikum hatta yughayyiru ma bi anfusihim da da ana da da ji ayi addu'a aji ayi da yanzu addu'a amma in ka ce a ayi kaza sai a ce a ai wani zai zai gyara wani zai zai gyara in ka ce ai mai kyau a an kai ai shi ai mu kaza kaza aka zagi malamai aka zagi masu wajen gaskiya duk wani ko ba abin da ba yi ba to Allah ya jirkita shi kenan ya jirkita mu gaida zai to wa anna Allah Allah sami'un bi jiri alimun basari kada bi ali fir'auna kaman tabi'a mutanen fir'auna والذين من قبلكم والذين كما غير كذبوا بآيات ربهم sun karyata ayoyin ubangijinsu ba a halaka na ba muka halakar da su bi zunubin da zunubansu wa gargana ala fir'auna muka nutsar da mutanen fir'auna a cikin ruwa qaumahu wa kullun min al-umam al-mukazziba da dukkan ma- al'umma masu karyatawa bima kanu na al-umam al-mukazziba bima kanu abin da suka zance yakzibun idan kanu zalimin ko sun zama azzalimai wannan zalimin إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون
نعم آه ويقول هذا مخرج إن شر الدواب وانا آية سوكا شكين بني قريظة بنو قريظة waɗansu Yahudawa ne domin annabi kafin ya zo Madina akwai mutanen Madina Ausu da Khazraju su ne Larabawa akwai gefe ɗaya Yahudawa da Banu Qurayza da Banu Nadir bani ƙurajen da bani namir asalin zaman su a madina an gaya muku cewa wannan gari shine annabin karshe zai zamo zai wurin hijiransa kenan nan zai rayu nan zai rasu Allah ya rubuta musu a taura sun gani da suka zo su bani ƙurajen nan da bani namir sai suka kama wani suka zauna sai suna cewa ɗayan wannan annabi ya zo mu ne farkon wanda za mu imani da shi sai suna faɗa ma'auku da hazara cewa idan wannan annabi ya zo ku kafirai ne za mu fi shi mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku mu karkashe ku to wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauka a Madina to da suka ga annabi mai gaskiya sai shugabannin Quraiza da wani dalilin suna cewa to gaskiya idan muka ce annabi ne gaskiya darajar mu zai sai suka ce ba shi ne ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ya sauka Madina banu Quraiza da bani Nadir sai suna sauraron me zai faru da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka zauna da annabi suka yi alƙawari da shi cewa ba za mu yaƙe ka ba wanda ya zo yaƙin ka ba za mu yaƙe shi ba za ba za mu taimaka mashi ba kai kuma kar ka yaƙe mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su haka nan to ana nan da aka yi yaƙin badar lokacin da aka yi yaƙin badar annabi ya samu nasara suka ce lalle annabi ne dama Allah ya ce zai samu nasara da aka zo aka yi yaƙin hudu sai suka zo kuma an samu riba ka annabi sai suka ce ai ba annabi bane to shine suka zaga suka kamu kafiran makka suka hada kai da shi lokacin da ya kuka suka zo ma annabi ta ko ina da qurayshiyawa ne gawadifa ne hawazina ne habasha ne quraiza bane da ne duk sun zo lokacin ya annabi yace ai handan da shawaran Salman al-Farisi Salman al-Farisi bai ba annabi shawara akan harkokin yaki yace ya rasulullahi tunda tsoro yayi yawa ba za mu iya da kakarar nan ba mu haƙa rami mu kewaye garin idan mun kewaye garin in sun zo ba za su iya ba to shine Allah subhanahu wata'ala yake ce waɗannan mutane banu Qurayza wanda suka zaga sun san annabi gaskiya ne suka zaga suka samu kafirai har suna shaban goma ka tare su wai a haɗa kai a yaƙe manzon Allah ya ce inna sharra dawami inda Allah mafi sharrin masu tafiya a bayan ƙasa wajen Allah الذين كفروا وذل سو كافر فهم لا يؤمنون وان باس ما دغسيا الذين آتمنوا وان كاي القولي دسو أن لا يعين المشركين كف تيمكي مشركي أكانك ثم ينقلون أحدهم سنة سنة والولى على قولهم في كل مرة أقول مي آهدوا لسك على قول تيسين يا ولا وهم لا يتقون الله بصرا ألا في قدرهم أتين ذنبا فإما تسقفنهم في إرقام النور إن أشر لي فيما في ماء مزيدا إذا كانت أميس يا رسول الله تنحرج أشكين ياكي فشرد بهم من خلقهم كواد ومن سكواياس من المحاربين لكما يعتم بالتنكيل لأثر تروى بهم لسوى العقوبة العقوبة لعلهم قوسوا الذين خلفهم من سكواياس يذكرون ساوى السوء يتعظون بهم الحمد لله alhamdulillah akan mana akan bukan lawan ini nak kembali wani mutum da ya yi sallan azhar to sai ya yi yin sallan al'adar yana cikin sallah ya yi karatun fati a can sai ya tuna cewa ai niyyar da yi niyyar sallan al'adar ne al'adun azhar ne waya ne sannan shi ya yi domin malamai sun ce abin da zuciya ya kulla ko da baki ya sa baki kenan ya zo da niyyar zai sallar azhar sai bakin shi ya kuskure shi ya yi niyyar sallar asar to abin da yake zuciya sallar azhar din da zai ci gaba da sallar shi ba zai warware ya ce don bakin ya saba ya ce sallar asar haka na sallar wanda wai ma yi da lafiya ne rashin lafiya ya same shi ko kuma ya an ce duk mutumin da ba yi da lafiya in har ya zama kun da ya zama lalura ya ake azumi to sai ya zama azumi kuma ya ji an ce a shirin to kuma shi ga shi ba shi abin da zai wannan cewa to ya zai ai ana fatan ciwo zai wanke ba ya da mu bane ba a ce ciyar ban ya wanke bayan azumi sai ya biya mutumin da bai iya yin azumin ne gaba daya ko saboda tsufa ko saboda yawan kishi ko saboda ciwon ulga ya yawa azumin ma bai yiwa gaba daya shi ya kace ciyar amma wanda kai in ka warke za ka muka biya azumin ba maganar ciyarwa kanka akan makallah wanda yana tambaya ne shi ma'aikacin gwamnati ne to kafin a ɗauke shi aikin wani aikin gwamnati nan an yi sharafi da shi na cewa misali kamar za a rika shi albashin shi da wasu abubuwa ne za a rika shi duka akan lokaci to sai waɗannan abubuwa ba sa yi ba ba a kiyansa akan lokaci da wasu cikin da aka yi to shi kuma sai ɗauki na matakin rashin zuwa aiki na wani lokaci wani lokaci ba ya ke ba wani lokaci kuma in yi lokacin tashi yi lokacin tashi ba a lokacin tashi ba sai tashi da shi to wani ne wani ce shi mun ce amma nan juna mun ce amanar juna ya ce amanar faruk ya shi ma mun ce amanar sa saboda haka nan da zai yi kokari ya je shi ya je yadda ya alkawari din ya zama yana jin su bashi ya fi domin shi yanzu an yi lahira za a fi bijiki ne in ka cuce ni ma nan cuce ka ta aka bai da wani abu akan su amma idan ya je aikin ya bi su bashi wannan haƙƙinsa na wajen har wajen Allah kuma Allah zai karɓa mai ko ba nan duniya akan da kan wani wani mutum ya yi wasu da ma yi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya sa wani abu na alheri da ko abu Allah ya yi wasu a waye kamata a yi da wasu da shi ba annabi Muhammad yanzu mai salati da kake yi ba ta wasu ne bane me yasa in ka zo yin addu'a ko me kake nema sai an ce salati ba maka annabi ai ka san Allah ba ne shi gaba sai ka hada da annabi Muhammad har mun lalla kullu addu'a bainan salatayn la tubar addu'a tsakanin salati biyu ba a mayarwa karba za a yi in za ka bude addu'a kai salati ga annabi in za ka rufe kai salati ga annabi to salatin farko da na ƙarshe kowane hali aka yi su karɓaɓɓu ne to ka kare ban wannan da ban wannan da addu'a ka tsaki a dole su tafi tare to masu cewa ba a tuba su ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin mutanen nan ne wanda suke sarge da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke cewa annabi bai da amfani to mu dai a wajen mu yana da amfani kuma ga hadisi nan zahiri ba ma manzon Allah ba sai na Umar bayan annabi an rasa ruwa aka fitar roƙon ruwa ya kira amin manzon Allah babban sa Abbas ya ce Allah lokacin da annabi yake nan muna roƙon ka ba mu ruwa don albarkaci me kenan ba da wani ba muna roƙon ka ba mu ruwa don annabin ka yau annabin ka baya nan ga annin sa ba mu ruwa don shi ai ba don ba don shi ainihin abu bane dan dan uwan annabi dan an babban annabi sunaka jahili da abin da kake so ka kare manzon Allah Allah zai maka Allah zai maka duk sanda Allah ya baka iko ka roki Allah kar ka dauka Allah zai karba ba ta qulul ala ma ni haji la yujibu bi asmin al najahi li annahu qalla bil ijaba mimma arada jinkirin bayarwa tare da na cewa kana roƙon Allah kar yi saka yi daga wannan rahama Allah don Allah ba zai ce ba ka iko ce ba ni ba sai ya yi maka amma ba ba abin da kake so ne ba ba kuma a lokacin da kake so ba ba kuma abin da dole kake nufi ba zai dai ji haka da ka ce Allah ba ne baka shi na abin da ka nema zai zama halaka gare ka yana so ka sai hana ka ko in kuma yana so ka da duka sai saka damuwa da abin da ba zai baka ba kai karo ko shi an kya baka amma kana bari ne ya tuna maka da wannan akai maka da wanda ya ji an ce ne wai idan mutum talauci ya dame sa wai idan zai shiga gida ya yi ma annabi salati kuma ya karanta suratul ikhlas to wai sai gidan ya kasance shi kadai ne a gidan ko ko idan ko da gidan yawa ne zai shiga ya yi haka ai gidan ku gidan ka kenan ko inda baka nan haka gidan ku ai gidan ka ne ko ko daki kake da shi ma a bakin goma baka da gidan ka karanta mana kamin ka ga daki
akan maka Allah wanda wasu suna so ne malam da Allah ya jan kunni da kungi a yi hukuma a zai na zare da kullum akan wasu abubuwa da ake musu na zalunci da farko dai an ce musu wai su kawo naira dubu daidai wai na shan lemu da za a yi idan mutum bai ba da wannan dubu ɗayan ba to idan an je can saudiya duk abin da za a yi mashi na taimako ba za a yi mashi ba sai na biyu aka ce kuma su sake kawo dubu biyu a kan jaka da za a karba da yin da za a ba shi ma na mutum bai ba da wannan ba idan an yi saudiya duk abin da za a yi na taimako ba za a yi mashi ba to shi ne yake son suke son malamin kira da jan kuma da waɗannan kuma a zai na wannan abubuwa da ake musu da zalunci don ba shi a cikin ƙa'ida da ake to na jihar da suka sa su sun ji kukan mutane kuma wannan duk ƙarya ne dan in dai wannan harkar ne da mu ake yi mun san yadda ake yi duk wani wanda zai ce maka in yaje zai taimake ka ma ƙarya yake yi Allah kadai ke taimakon wannan mutane a wurin don sauransu maganin wani cewa za a yi maka wani gudunmuwa ko za a yi maka taimako a ba wani gudunmuwa da za a yi maka kowa duk wani abu da za a ce maka cewa za a taimaka maka a can wallahi ƙarya ne ba wani mai iya maka daga inda aka ja ka baka masauki da makabiya mota ne da makabiya dan abincin da ake baka dama ka biya ba akwai wanda zai ce maka cikin ka wani jami'a wani kana wani lokaci ma asibitin ka in ka je na kasan ku ba magani sai dai ka je na kasan larabawa ka gana magani yanzu ba wani magana jami'a saboda su daina zalunci aikin addini a ce kuma na zalunci mutane don an ga mutane kauyawa da sauransu kai kuma da magana sun zuwa hajji da an ce ga wani dalili da ba zai je ba zai karɓar kudin ka ba da ka ba su barayi
wanda da kuma masu bukatar addu'a kan wasu bukatun jima suna alheri suke kwalle malam masu addu'a
Allah ya ba ka mabiya.
fatiha ma salatul fatiha
الحمد لله رب العالمين صل على